أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa uwa barkamu da saduwa da ku akan dawowa ko kuma bayan mun ta yi hutu na rabin lokaci kuma gashi Allah maɗaukin sarki ya sake dawo da mu kuma tare da malaman sannu da zuwa barakatuh. sannu sannu akramakallah da yake ɗazun ga akwai dama suka ce ya waiwaye adon tahiya to shine muke son mu ɗan yi wani waiwaye adon tahiya suka ce amma in ba a faɗi ba eh haka adon aka waiwaye an ka faɗi kaga bai yi ba bai bai ba gaskiya Eh.
ko akai tuntubi ko aka tuntuɓe kaga da saura malam daga cikin abin da muka ɗan yi magana muka san a ɗan yi mana bita akan shine na abin da ya sha anwa'ul ijaz al-qur'an to ma'al amsila to muke san a ɗan yi mana bayani malam akan to shi al-i'jaz al-qur'ani muka ce kasancewa al-qur'ani mu'jiza yana da fuskoki daban-daban wannan.
an gane ko shine matsalar mun tattauna ne akan al-i'jaz al-lughawi Mhm.
wanda yake da alaka da yaren larabci Mhm.
ina fata an fahimce ni Mhm.
to idan muka duba bayan al-i'jaz al-lughawi muna da al-i'jaz kamar da suke cewa wanda yake da alaka da at-tashri'i Mhm.
ababen da Qur'ani ya shar'anta.
Mhm.
Yanzu kaga mun zo cikin wani littafi manhajul istinbat. Qur'ani ya nuna daga wata shida ciki na iya zamantowa ciki a haife shi.
wata shidda Yawwa. Kaga nan istinbati ne daga nassi biyu.
Mhm.
Amma ana iya istinbati daga nassi ɗaya.
Mhm.
Yanzu istinbati Qur'ani ya ce auren kafirai ingantacce na wa mar'atuhu hammalatul hatab mata Abu Lahabin kaga ya kira ta matarsa tare da cewa shi kafiri ita kafira ce.
Mhm.
To amma cikin izaz na wato na alkur'ani wanda ke da alaƙa da at-tashri' shari'a domin aure yana da shari'a Mhm. Wata- za a yi sanin matar wani ce ko dan wani ne to sai qur'ani ayoyi guda biyu yace wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini iyaye za su shayar da ƴaƴansu shekara biyu Mhm.
sannan sai ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra a cikin suratul ahqaf Mhm.
idan an ɗauki ciki da yaye shi za a samu mi za a samu wata talatin Mhm.
to kenan kaga can muna da shekara biyu shekara biyu wata ashirin da hudu Mhm.
to nan ko muna da wata talatin kenan idan aka cire shekara biyu ko mu ce wata ashirin da hudu cikin wata talatin wata nawa ke saura shidda shidda kenan wanda ya nuna maka cewa ana iya haihuwa ɗa da wata shidda Mhm.
shari'a ce wadda qur'ani ya tabbatar da ita kenan malam duk yaron da duk mace da aka duk mace kai da ta yi mijinta.
a gidan- aka yi gidan mijinta ta samu ɗa ta haife shi wata shidda sun cika ɗan shi ne ba wani ba jayayya ba wani jayayya sai dai in kasa ga wata shida na kuma wannan shikenan babu shi Mhm.
ban sani ba ko mun fahimta a kwarai ku tun da dai gashi na aya ta hito baro baro nafsi ne na alqur'ani istinbati ne istin Eh, wanda ma ana nuna cikin sahabbai ma sun yi sabani ina ganin sayyidina ali shi ya warware wannan matsala to sannan kuma daga cikin ijaz at-tashri'i na alqur'ani shine cewa alqur'ani ya nuna cewa duk dukiyar da ake cin riba ko tayawa ba ta albarka sai Allah ce yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat والله لا يحب كل كفار أثيم يمحق الله الربا Allah yana tauye dukiyar riba alhali arriba fil lugha az-ziyada kenan abinda kuke gani yana karuwa a idonku yamhaqu Allah yana dauke mai albarka
kenan ko ka ga yawan shi a babai da albarka wa yurbi sadaqat as-sadaqatu sadaqa ai rago in mutum ya dauki dukiya ya basuwa a zahiri menene sadaka Ta- ta ragu ko ba ta ragu Ta- ba ta ragu, mm.
ina da jikkanin ba wani dala 100 ai a zahiri ta ragu to sai Allah ce wa yurbi yana haɓaka sadaka na ijaz ne an 2013 in ban manta ba zamanin Obama da an kai crisis economic a America duk bankin da ke mu'amala da riba sai ya kai ƙasa duk bankin da bai mu'amala da riba na musulunci yana nan tsaye zaman sa sai Obama shugaban ƙasar America wani lokaci ina ji yace ai musu ECHID bincike ya aka yi mai karɓar kuɗi da dama ya tafi asara wanda bai karɓi kuɗi masu yawa bai ta asara ba ga ko Qur'ani ya faɗi yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat to kaga wannan ijazi ne ta shari'i da zamu kalli duk abubuwan da musulunci ya zo da shi na shari'a ba wani dan adam da zai iya kawo shari'a wanda ta kai wannan to kaga wannan shi dai ne sannan kuma ijazu tashri'i zaka ko zakka an ce a amshi wato ɗai bisa goma na abin noma idan kuma zakka ce ta dukiya zaka kasa kashi arba'in ka ba Allah kashi ɗaya wanda shine kashi wato biyu da rabi cikin ɗari Mhm.
yanzu binciken tattalin arzikin duniya ya nuna idan da za a ɗauki riba da mu'amala ma'ana riba kar ta wuce biyu da rabi cikin arzikin abin da za a eh, yi mu'amala da shi na duniya Mhm.
da tattalin arzikin duniya bai samu matsala alhali ga zakkar da an kawo cikin qur'ani an ce a bada ɗaya bisa arba'in shine kuma biyu da rabi cikin ɗari shine daidai abin da an ka ce a basuwa zakka ina kafirai suke gaba da wannan sai dai su ɗauka su sace su ce suna ma mutane ƙarya daga cikin al'ijaz akwai al'ijazul qasasi Mhm.
kissoshin da alqur'ani ya bayar qur'ani ya bada labarin ahlul kitab annabi yusuf qur'ani ya bada labarin shi ko ba haka ba Kwarai.
ya bada an bada labarin annabi Musa annabi Isa ga sunan sai Allah ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha wannan wahayi da aka yi maka na gaibi wanda kai baka san shi ba da mutanen ka kenan daga wajen Allah yake yazo wanda yake nuna mu'jiza ta alqur'ani akwai al-ijazul ghaibi gaibi qur'ani ya bada labarin gaibin abubuwan da za su faru yace fi bid'i sinin cikin shekaru rumawa bayan irin jasu za su rinjaya kuma suka zo suka rinjaya akwai al'ijaz fi ilmin zira'a ilimin bincike na noma ƙur'ani ya ba da labarin cewa in an haɗa ayoyi ƙwaya ba ta wuce shekara goma sha biyar in ba a shuka ta ba za ta lalace cikin kissa annabi yusuf ya ce ta zara'una saba a sinina da aba za ku yi shekara bakwai kuna noma fama hazattum abinda kun ka eh, wato eh, girba fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ku bar shi cikin abin da eh, zangarnun shi sai kaɗan da za ku ci summa ya'ti min ba'di dalika sab'un shidadun shekara bakwai za su zo kaga bakwai din ne an ka ƙara su da bakwai sun zan nawa sha hudu shina nan ana ɗiba dai kaɗan kaɗan har yanzu suna cikin zangarniya ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinu thumma ya'ti min ba'di dhalika amun sai wata shekara ta su kwaya ba ta wuce shekara goma sha biyar idan ba a sake shuka ta ba mutuwa za ta yi qur'ani ya tabbatar da wannan Cikin wannan an kai istin ba Cikin wannan.
Ikon Allah.
akwai i- wato abubuwa da dama kuma na yi bincike akwai darussa ma da ni gabatar ina ganin za a iya barin su kan wannan saboda maudu'in namu wanda zai zo Eh, ba za mu iya kawo nau'uka ba amma insha Allahu ta'ala a cikin maudu'in mu na gaba ko mu ce maudu'an da ni gabatar suna nan an dauka ya mai na kai gabatar da muhadara kusan goma sha eh, takwas ko tara ne kan wannan al-ijaz al-ilmi wanda kuma suna nan za a yada su insha Allah Ba su iso ba.
ba su iso ba to tana yiwa ma ko s- an an kawo su nan ga amma da san dai za su duba su su rinka sassaka su gidan rediyo Mm.
Haka ne.
Mm.
Na'am. To, da yake lokacinmu yana ɗan tafiya, na'am ya kamata sai mu ɗan takaita sai mu dibi ababu littafan da an ka rubuta game da wannan malam.
To.
Saboda kasan kamar yadda muka ce darasi ne wanda na ɗaliban ilimi kenan tun da dole a ɗan huskantar da su littafan da za su ɗan abun gashi fa'idantar da su su koma zuwa gare su.
to na farko shi ijaz al-lughawi akwai littafi ko bincike da aka rubuta domin za a kasa shi gida biyu ad-dirasatu ta'siliya da ad-dirasatu tatbiqiyya ya anti dirasatu ta'siliya wanda za su baka ka'idodin da zaka gane ijaz tatbiqiyya kuma littafan da suka yi yi bayani kamar gashi a aikace to idan muka duba akwai littafi na al'ijazul lughawi eh, da wani dan uwa ya rubuta inda Imam Ibn Ashur shi wajen tafsirin Ibn Ashur ne fi tafsiri tahrir wa tanwir wannan Mahmud bin eh, Ali eh, bin Ahmad al-Bu'dani littafin nasa yana da kyau kursi na Malik Abdullah da ke Saudiya Jami'at Malik Saud ya dauki nauyin buga shi to idan muka duba kuma littafan da suke kum- kula da balaga ta alqur'ani suna ishara zuwa ga ijazul lughawi Eh, imam eh, ibn ashur kaga malami ne wanda ya kware cikin ilimin larabci duk da yake mun ce wajen aqida yana karkata zuwa lokaci ga aqida ta ash'ariya da imam zamakhshari shi ma yana da bincike kan ijazul lughawi cikin tafsirin sa al-kashaf duk da yake aqidarsa ta mu'tazila ce wajen aqida sai ka bar masa aqidarsa Kwarai ko, mm.
ko ba haka ba akwai kuma littattafan Abdul Qahir Al-Jarjani Asrarul Balagha da kuma Dalailul Ijaz wanda shi ma kidarsa ta Mu'tazila ne amma wajen ilimin balaga ya yi fice to waɗanda da littattafai na dan ba ɗalibai su waɗanda inda suna duba su insha Allah za su samu fa'idodi abin da ya shafi sauran kuma su littattafan Ijaz musamman a Saudiya yanzu a Rabitatul Alimul Islami akwai Hay'atul Ijazul Ilmi Hay'atul Ijaz Al-Ilmi tana nan a Saudiya a Rabitatul Alamul Islamiyya da ke kula da mu'jizat tana da littattafai da dama kuma suna da mawqi' sunansa ijaz.com ijaz zaka sa a a j a a z point c o m com kin kenan Mm.
ko ijaz.com da masu jin ingilishi eh, abin nan eh, a abin nan ne, e a tunda su AE suke kiran shi Mhm, mhm.
kenan EA eh, G AAZ dot com to zaka ga littattafan da suka yi da nau'ukansa da bincike na duniya suna mu'amala da jami'a 120 a iya sani na waɗanda suke mai alaƙa da bincike ban sani ba ma yanzu ko sun ƙara tare da profesoshi profesoshi da malamai waɗanda da su ake gabatar da wannan binciken kuma a internet ma akwai littattafan su da haka ɗalibin ilimi zai yi kokari ya ga ya abin nan akwai kuma wani bawan Allah wani masani wanda ke bala- bayani kan wannan suna da yawa ma yanzu a duniya wani da ake kira Addimir Dash shi ma yana da littattafai akan waɗannan ko bincike mai yawa da sauransu dai kullum abin yana bayyana wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri ma.
Amin, amin, amin, amin.
Allah ya tabbatar mun da alheri amin Allah shi amfanar da mu abin da aka karantar da mu amin amin da yake maudu'in mu na biyu dama wancan na bangaren abin da ya shahi ijazul lugawi na'am dama wannan bayan wancan kamar mun ka ce waiwaye ne a ruwan Mun tafi tahiya a gaskiya da ne.
bayan mun wuce abin da ya kamata a ce mun fara da shi ilmin almunasabati wa atharuha fi tafsir na'am shine ya kamata a ce mun ɗauko to amma saboda fa'ida ta ta um na'am kisa sai muka sake wannan a- Mm.
a- ba- abin gashi waiwaye Mm.
adon taya kenan maudu'in mu na biyu shine almunasabat wa atharuha fi tafsir na'am shine na'am to wannan malam ya kamata tu- al'ada mhm, wadda kamar yadda ka'ida ta duniya na'am wadda take tafiya dukkan ilimin da za ka karanta mm, in son samu ne ya Na'am.
kamata ka san menene ta'arifin shi na'am gaskiya ne ilmul munasaba yawwa to kai ma ta al Kenan- kenan- munasaba ita zamu bayani a lugha da kuma wajen malamai yawwa to shi na muke son malam yanzu ta'arifin kalima ta munasabati muke son To.
ta'arifin ta asalin kalma ta Fassara.
almunasabat an yi mata ziyada kalma ce wadda asalinta da nunun nu- da sinun da ba'un nasab kenan Mm.
malaman lugha suka ce taduru ma'anin nuni was sin wal ba an gane ko Mhm.
al ittisal tana nufin haduwa Mhm.
ittisalu shay'in bi shay duk in kaga kalma wadda asalinta da nunun da sinun da ba'un na sai ka iske akwai haduwar wani abu da wani abu Mm.
kaga an nasab dangantaka wani da wani zumunta kenan Mhm.
almansub abinda an ka danganta zuwa ga wani abu da sinun ba da swadun ba Mm.
ina fata an fahimce ni Kwarai ko saboda Eh.
a rarrabe saboda ga yawwa Mhm.
shi yasa ma an-nisba cikin ilmin sarf zaga akwai an-nisba dangantaka wani abu da wani abu cikin ilmul kalam da ilmul usul fiqh an-nisba shine danganta wani hukunci zuwa ga wani abu Mm.
in nace muhammadun qa'imun kidan na danganta tsayuwa zuwa ga muhammadu Mhm.
misali to kaga wannan shine ilmun nasab amma idan aka so cikin ilmi na ulumul qur'an ko ilmi ne mai zaman kansa ko ba haka ba yana da alaka da tafsiri suna cewa wato ilmul munasabat ilmun ne wato yu'na bi wato kulliya ko usul wato usul almasail Mhm.
asalin mas'aloli an gane ko koko kulliyat yana haɗuwa ne da ƙa'idodi wa usulul masail da mas'aloli almuta'alliqa waɗanda suke da alaƙa bi tartibi ajza'il qur'an wanda ke da alaƙa da jerin gaɓoɓin alƙur'ani ba'dhiha bi ba'd sashen su da sashi Mhm.
kenan shi ilmul munasaba shine da ya nuna maka hikimar wannan sura ta zo bayan wannan hikimar wannan aya ta zo bayan wannan hikimar wannan kalima ta zo bayan wannan Mhm.
to wannan yana da abu ne wanda ilimi ne mai zaman kansa wanda kuma da yawa daga cikin malamai ba su cika yin rubuce rubuce ba sai ka iske wani malami cikin tafsirin sa ya dan yi bayani waɗansu wurare kaɗan amma ba su cika bashi muhimmanci ba to shi yasa muke son mu kawo shi saboda ƴan uwa su fahimci wannan ilimin don wani bai ma sa akwai ilmul munasabat ba balle ya bayani akan sa Gaskiya gaskiya eh wallahu a'lam Allah ya saka da alheri malam amin amin wannan shine ta'arifi ɗin to Na'am.
abu na biyu da muke son mu tambaye malam menene muhimmanci na ilimi na munasabati To muhimmancinsa shine cewa musamman a wannan zamani. Alƙur'ani tun lokacin saukarsa ana suka cikin Alƙur'ani. To amma a yanzu ne sukar wato ta zamani take ƙarfi saboda turawa suke da rike da ƙarfin makamai da ilimin ƙere-ƙere. To sai su nuna cewa Alƙur'ani ya a hargitse yake. Ka san Ƙur'ani yana da tartibi guda biyu. Akwai at-tartibun nuzuli, akwai at-tartibul mushafi. Alƙur'anin da ke hannunmu a yanzu ba haka ya sauka ba wata mas'ala za ta samu sai a saukar da wata aya wanda yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani kamar yadda suka faɗa me ke nuna mu'jiza alqur'ani wani abu zai sauka sai a saukar da hukunci daidai da shi kuma ayoyin da sun ka sauka kai tsaye ne suka saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan larabci da mutane za su yi irin shi kai tsaye tunda kullum ba za a same ka shirye ba abinda ake cewa al-irtijal Kwarai, kaga ijazi ne na alqur'ani yazo daidai da abinda ake magana kuma yazo da uslubin da ba wanda zai iya kawo shi kwarai.
wanda shi ma eh, malamai sun yi ishara musamman ibnu ashir ya nuna cewa yana daga cikin wato alamomi na ijazi na alqur'ani alhuruful muqatta'a da kuma sabkar qur'ani akan wata munasaba wadda kuma su sun kasa kawo irin shi to amma anan da muke maganar munasaba wata aya za ta sabka sai bayan yadda qur'ani yake a hannunmu yanzu ba haka ne ya sauka ba iqra ita sura ta farko da ta sauka to amma yanzu kuma ga ta- ce- fatiha can a farko Kwarai.
to kaga tartibin sauka daban tartibin da aka bar alqur'ani akan sa daban to shi yanzu wannan tartibin sai tura suka suka ce mana to ayal alqur'ani ko kuma makiya wanda suke yin tafsirul mawdu'i daga cikin turawa ana zargin suna yin haka su nuna cewa a fakaice annabi ba kauye ne bai iya tsara qur'ani ba sai suka zo suka hiddo ayoyi masu magana kan mawdu'i kaza su nuna cewa wato bai san munasaba tsakanin aya da aya ba shi yasa- yasa aka sanya shi hargitsi to kaga fahimtar ilimin munasaba zai kore muna wannan shubha Kwarai.
yawwa shi na ɗaya daga cikin muhimmancin wannan ilimi Kwarai.
wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan na'am abu na uku da muke son mu tambayi malam a jeranta wa surori da ayoyi shin abu ne wanda yake taufiki ko kuma abu ne wanda ya ijtihadin shi na aiki to madalla eh malamai sun yi maganganu bari mu fara da na ayoyi shi ayoyi babu sabani malamai sun yarda cewa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kowace aya ya faɗi wurinta kenan in aya ta sauka zai iya cewa ayoyin da sun ka sauka lokaci kuda kaza ku sa su cikin wuri kaza sura kaza amma inda aka yi sabani shin surori shin ijtihadi na ko ko dai sahabbai su suka yi ijtihadi suka yi musu wannan tsari tunda bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka hada alqur'ani wuri guda ko ko kaka waɗansu suka ta cewa ijtihadi ne duka sahabbai suka yi gaba ɗaya gaba ɗaya tunda babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka hada alqur'ani waɗansu daga cikin sahabbai waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi qur'anin nan dukkan shi tsari ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu ya faɗi kowace sura tana bayan wata waɗansu suka tafi cewa a'a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗansu surori tunda ya bar waɗansu surori sura kaza ta kaza tunda in ana sallah yana karanta sura kaza sannan sura kaza amma bayan ya rasu akwai ɗan surori kaɗan waɗanda bai faɗi matsayin su ba daga baya su ku sabai suka yi ijtihadi amma imam malik ya tafi cewa akwai ijtihadi na sahabbai a ciki waɗansu malamai suka ce a'a da magana cewa akwai ijtihadi na sahabbai da magana cewa annabi ya bada umarni babu cin karo tsakankanin su domin mi domin su sun rubuta qur'anin na a tsarin da suka ji manzo yana karanta shi kenan akwai sunna ta takariri ta aiki su ko sai suka aiki da ita ƙwarai ina fata an fahimci ni to amma ma zance mafi inganci in dai haka ya karanta suka rubuta shi a haka ko suka tsara shi a hakan ga ai ba ijtihadin su bane yadda suka ji manzo ne ya aikata ina fata an fahimci ni sai dai sabanin shin da ran shi ya bada umurni sai ta zama to sunna ce qauliyya dukkan shi ko ko waɗansu qauliyya ce waɗansu kuma fi'iliyya ce ya aikata ne suka rubuta haka nan ne sabanin yake ina fata an fahimci ni kina kaga tartibin qur'ani yazo wannan sura bayan sura zance mafi inganci daga wajen Allah yake dan adam bai da hannu cikin wannan don in muka bude wannan kofa kaga za a ce to ai an bar istihadin sabai kuma an ce qur'ani dukkan shi daga wajen Allah ne kenan kuma dan adam ya aiki a ciki wallahu ta'ala a'lam saboda akwai kasan masu sakkuwa su ka irin waɗannan masu son su kawo mutane shi ba saboda irin waɗannan ba don komi ba don kaɗai su wautar da masu ɗan ƙaramin na'am su ƙwaƙwalwa sa shakka ma Su sa shakka cikin zuciyar cikin- masu imani yawwa shi ne Mm.
ce ai alƙur'ani haɗa shi masu cewa bidi'o'i Na'am.
ce ai ko haɗa ƙur'anin ma an ce komi to haɗa ƙur'ani ma bidi'a Bid'a ce ne, na'am tunda bayan manzon Allah Sallallahu alaihi rubu- wasallam.
har ma sai su ce rubuta To shi ma shi- bidi'a ne shi bayan rubutu- manzon Allah rubutu Su sun kuskure manta.
ne tunda shi ya bada umarni a rubuta Shi ne.
kuma shi ke cewa a sanya sura kaza bayan sura kaza kuma shi ya karanta qur'ani an ka ji shi tun farko har Aha.
ƙarshe to da haka babu wani zancen Kware, kware.
tartibin shi akwai bid'a a ciki gaskiya abubuwa ne kamar yadda muka ce kawai abu ne dan kaɗai a wutar da masu ɗan ƙaramin kwakwalwa na'am abu na hu- na hudu da muke son mu tambayi malam nau'uka na tanasub cikin To.
alkur'ani mai girma to shi tanasub yana da fuskoki daban-daban imamu suyuti ma a cikin littafin sa tanasuqud durar fi tanasubi suwar ya faɗi ina ganin nau'uka sun kai guda goma sha ɗaya amma waɗansu sai ka iske abubuwa ne wanda ba a cika uh, komawa zuwa gare su ba amma dai waɗanda suka fi ƙarfi shine munasaba tsakanin sura da sura fatiha ta zo sannan bakara ta zo menene munasaba haka Mm.
har zuwa ƙarshen alkur'ani shi ne kawai wanda muke son ma mu dan abin ga Eh, na'am.
al- almunasaba bainal bidayati sura Eh, wa nihayati yawwa to amma inda malamai suke munasaba tsakanin sura da sura Mhm, za mu zo bayani kan shi mhm, munasaba tsakanin aya da aya mhm, munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura munasaba tsakanin ƙarshen sura da wadda za ta zo bayanta mhm, mhm.
to waɗanda su ne aka fi hima aiki sosai na'am ina fatan ana fahimta ta.
insha Allah ta'ala to sannan kuma ilmul munasaba bai tsaya nan ba akwai ilmul munasaba wanda yake da alaka da lafazi da ilmin munasaba wanda yake da alaka da ma'ana Mhm, ina fata an fahimci ni to wannan shine ma wato ilimin munasaba wanda ke da alaka da lafazi da ma'ana yana da muhimmanci sosai shi wanda yake da alaka da jerin kalimomin Qur'ani wannan kalma ta zo bayan wannan mun dan tabo bayanin shi cikin al-Ijaz me yasa wannan kalma ta zo bayan wannan to munasaba shi wannan ilimin nahwu shi yake kula da shi tunda an san ga fa'ili ga maf'uli ga kaza ga kaza kuma duka ma'anar su ta fito Ƙwarai.
munasaba baina wato al- tartibul ayat to amma idan muka aje wannan mu dauki munasaba ta al min haythu al-lafzi wal ma'na Aha.
wannan shine yake da muhimmanci Ah.
zaka iske Qur'ani yayi amfani da wata ma'ana sannan kuma sai shi kawo wata ma'ana mai kama da ita in ba munasaba kakkala ba zaka gane hikimar ba zan dan bada misalai a wannan wuri me Allah ya halakar da Fir'auna da shi Ruwa.
kuma da hudu Allah ya halakar da shi ba Mm.
Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi muka jefa shi a cikin ruwa malaman munasaba sai suka suka ce to abinda an munasaba fir'auna yayi alfahari da ruwa ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أن واتو- وهذه الأنهار تجري باكو غني ruwa suna gudana karkashina ya nuna cewa yana da mi yana da karfi yayi yayi alfahari da ruwa to sai Allah ya halakar da shi da ruwa shine munasabar da matarsa Allah ya zabe wannan wallahu a'lam Tunda da shi yayi alfahari shi ya ya alfahari halakar da shi.
kaga munasaba Mhm, mhm.
munasaba ta biyu annabi Musa ya shiga cikin ruwa an umarci mahaifiyarsa ta sace cikin ruwa Mhm, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i mhm.
fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi Allah ya umarce ta su jefa shi cikin ruwa annabi Musa yana jinjiri bai san cikin halin da yake ciki ba aka ɗauke shi aka samu ɗan kwando ko mu ce akwati aka saka shi aka jefa shi cikin ruwa ya fita ko bai fita ba Ya fita.
Fir'auna ya zo da rundunarsa, ya zo da iya ƙarhin da yake da shi a duniya, ya shiga ruwa ya mi, Ya nutse.
ya nutse. Sirrin in ji malaman munasaba, annabi Musa ya shiga ruwa da ƙarfin Allah. Tare da rauninsa ya tsira, Fir'auna ya shigo da ƙarfinsa, tare da ƙarfinsa da yake baya tare da Allah ya halaka.
Shi wanga jariri na.
Eh, bai iya bai ma kanshi komi ba, amma da ƙarfin Allah ya fita.
Shi kuma wanga ga ƙarhin mulki.
Da ba- komi ba ran da ya hito ɗin ran nan ya hito da ƙarfin shi na na ƙarshe don sai da tattara har mutanen da ba sojoji ba ma waɗansu malamai suka ce aka zo da su. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna haula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana la ghaizun suna cikin fushi ya tattaro duk jama'ar sa ƙarfin sa na ƙarshe gaba ɗaya. Amma da ya ji ba tare da ƙarfin Allah ba ya halaka. Munasaba ga tayi ko ba ta yi ba.
Ta yi.
munasaba kenan wagga al-ma'nawiyya kenan suna da yawa zaka gane su malamai suna magana kansu sai al-munasaba ta al-lafziyya sai ayi amfani da wani lafazi to shi ko wannan lafazin sai ka iske an sake amfani da irin sa amma wata munasaba ta sa kafirai Allah ya faɗi za a tunkaɗa ƙiye su ko za a tankaɗa ƙiye su zuwa ga wuta yau mai da'una ila nari jahannama da'a za a za a tunkaɗa ƙiye su zuwa ga jahannama to sai malamai suka ce akwai munasaba tsakanin wannan lafazi da wani lafazi ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim ashe can duniya ya tunkuda kan maraya masu rauni saboda shi da karfi ko to yau sai ko bai da karfi mala'iku suka zo suka tankade ke shi zuwa ga wutar jahannama Subhanallah.
ban sani ko an fahimta Ƙwarai kuwa.
almunasaba lafziya har yanzu bata kare ba Sheikh Ibn Uthaymeen da yazo a cikin suratul Baqara sai yake cewa da Allah subhanahu wataala ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim kaga wasu sashi daga cikin ahlul kitabi sun jefar da littafin Allah bayan su ko da mu ce sun ƙi yin aiki da shi sannan ko kuma mu ce a'a ko da gangan ma suna iya su jefar da shi bayan su kenan ba su yi aiki da shi ba ba shine aikin su ba Ƙwarai.
to sai Allah ce wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri a cikin suratu abin nan al-inshiqaq an gane ko wara'a zahri ta bayan shi anan sai mun duba aljam'u bainal ayat can Allah ya ce za a ba kafirai eh, littafin su da hannunsu wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi nan kuma ya ce wara'a zahrihi bayan hannunsa sai wani ce to kai kaji an yi karo a'a za a juya hannun baya na hagu sannan a bashi littafin To amma kuma yasa ce wara a zahari sai Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce can duniya sun mai da littafin Allah wara a zuhurihim. Ko ba haka ba? To nan kuma sai aka zo za a ba su littafi sai Allah ya saka musu ya ba su littafi wara a zuhurihim.
Kamar yadda suka yi alfahari.
Suka aka aka musu. Aljaza'u min jinsil amal.
Amal. Ƙwarai.
Daga ciki ilmul munasaba malamai suke cewa eh, Allah subhanahu wata'ala ya faɗi abin da adawa suka yi yace kazzabat samudu bi taqwaha Mhm.
yahudawa sun kare samudawa sun kare ta alqur'ani bi taghwaha at-taghwa kaga nan suna nuna cewa sun yi ta'addanci sun yi girman kai sun ketare iyaka ko ba shi bane Kwarai.
sai Allah ce alhaqa malhaqa wama adraka malhaqa kazzabat samud wa adun bil qari'ah fa amma samud fa uhliku bil taghiya kaji abin da ya halakar da su sunan shi taghiya tsawa ce amma ita ma tsagiya ce mai ƙetare iyaka ce tafi ƙarfin su yadda can bi tsagwaha Mm.
kaga almunasaba bai da lafzi wal lafzi La? Mm.
wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya kaga su kuma adawa an karanta su an ka halakar da su bi rihin iska sarsarin mai tsananin sanyi ko zafi duka an fassara atiya kaga na atiya yana nufin mai karfi mai ketare iyaka saboda mi saboda su kafirai aikin su ketare iyakokin Allah wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha kaga atat ta yi girman kai to iskan shi ma sai ya girman kai akan su ya fata-fata da su ina fata an fahimce ni. to kaga wannan shine almunasaba baina wato al-alfaz da baina al-ma'ani kuma malamai suna bincike a kansa kwarai da gaske kuma wanda ya kamata a ce mutane suna mai da hankali a kansa saboda fahimtar hikimomin alkur'ani za mu dan takaita akan waɗannan misalan Wannan kai.
saboda yanayi na Eh, lokaci Kwarai ko yanayin lokaci.
Eh.
Wannan shine kenan almunasaba bayan albidayati sura.
Eh, wannan bai- Ayata.
baina al-alfaz wal ma'ani Wannan ma'ani wannan.
eh Eh, to muna iya wannan al- al-munasaba bainal bidayati sura wa nihayatiha.
wani hayatiha Mm.
zaka iske alkur'ani ya tattauna kan maudu'i a ƙarshe kuma sai ya zo a ƙarshen sura sai ya magana kan maudu'in shine al'alaka ko maudu'i ɗaya ko biyu ko uku ko ɗaya daga cikin su sai ka iske sai ya sake maimaita su Mm.
da alkur'ani ya zo ya yi magana a cikin suratu al'araf na farko ya magana kan alkur'ani da ya ce alif lam mim sad sai ce mi kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ai magana alkur'ani ce ko Kwarai.
karshen sura sai ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kaga ya magana kan alkur'ani Kwarai.
ban sani ba ko an fahimta A kwarai.
abu na biyu sai zo ya magana kan kissa annabi adam a cikin suratul eh, baqara da ya zo kan shaidan sai ce aba wastakbara sai ce mi wa kana minal kafirina amma a cikin suratu al-a'raf da ya zo kan magana shaidan sai ce lam yakun minas sajidina bai kasance daga cikin masu sujada ba to kalimar da ya amfani da ita cikin kissar shaidan a cikin suratul baqara wa kana minal kafirina karshen baqara sai ya zo da ita ce fansurna alal qaumil kafirina Mm.
can kuma cikin suratul a'raf yayi magana kan sujada ce lam yakun minas sajidina can kuma karshen eh, abin nan suratul a'raf sai yace innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun kaga ashe abubuwan da yake magana farkon sura sai yazo ya magana su karshen sura amma ba kowa yake fahimtar wannan ba Kwarai ko.
Mm, na'am Ah, Jazakallahu khair.
amin Abu to sai mu dibi munasaba ta bidayati suwar li khatimati sura.
Na'am.
Allati qablaha.
yanzu sura za ta zo sai ta yi magana kan wani maudu'i in ta ƙare wadda za ta zo su za ta ci gaba ala- sai an samu alaƙa tsakaninta da wannan maudu'i kaga wannan yana da alaƙa da atarasu busuwar bari in bada misali yanzu misali surar da muka kawo an gane ko bari mu bada wani misali dai wanda zai ba guda ba saboda kaga an bada misali a sura guda wani zai ga kamar Eh, kamar abin- abin ana ana ana, Ana ta eh, maimaita.
maimaitawa ne yanzu misali da Allah zo a cikin suratu Yusuf ya yi magana a- kan alkur'ani ko ba haka ba ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab sai ce shi qur'anin nan ma kana hadithan yuftara ko ba haka ba walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun to shi qur'anin nan da an ka hodi cewa ba kiran ƙarya bane ko ba haka ba kuma an ka ce ya fassala ya rarrabe abubuwa to sai aka zo cikin suratul ra'd aka fara magana kan shi shi ma kana hadisan yuftara sai ce alif lam mim ra tilka ayatul kitab sannan kuma ya tabbatar da cewa ma kana hadisan yuftara wallazi unzila ilayka min rabbikal haqqu walakinna aktharun nasi la yu'minun kaga alaka tsakanin sura da sura Mhm.
ban sani ba ko mun fahimta A, ƙwarai to zaka kuwa.
ce alqur'ani yana kawowar eh, munasaba tsakanin surar da ta wuce da wadda ta wuce shi yasa malaman da suke bayani kan alaka tsakanin sura da sura misali na biyu zan bayar saboda lokaci kashi muna halin sa shine akwai sura ta farko da ta sauke alqur'ani tace iqra iqra shine kai mi Kai karatu.
kai karatu mi zaka karanta ba an ce bismi rabbika alladhi khalaqa ba to sai zo surar da bayan iqra suratul alaq ita ce mi inna anzalnahu to sai dabirin ya sabka na alqur'anin can cikin suratu wato abin abin nan suratul la- la- fajr La- la- la- la- la- la- abin nan inna anzalnahu eh, fi lailatul qadr suratul qadr nake son cewa ba suratul fajr ba an gane ko kamar hudin nan abinda an ka ce ka karanta to shine magana ta zo da shi to mai iqra'hu ka karanta shi ina fas- ban sani ko an fahimci ne ba to kaga can an ka ce iqra ba a faɗi abinda za a karanta ba sai an ka faɗi abinda an ka saukar shine za ka karanta wa inna anzalnahu ban sani ba ko mun fahimta to kaga wannan munasaba tsakanin surar da ta ƙari da wadda za ta zo ina fata an fahimce ni Insha Allah.
eh
Allah ya saka da alheri.
amin amin Mm. To da yake mun yi bayani tanasub bainal alfaz na'am sai na gaba munasabatu bidayatu suwar.
bidayatu suwar zaka iske farkon wata sura yayi kama da abinda wata sura ta yi magana kan shi mu dauki al-huruful muqatta'a al-huruful muqatta'a wanda daga cikin mu'jiza ta al-Qur'ani haruffan nan da alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad shina daga cikin kulliyatul Qur'an mafi yawancin inda ya kawo dannan haruffa sai ya kawo zancen al-Qur'ani in ma bai kazancin alkur'ani ba to a ƙarshen surorin sai ya kawo zancen alkur'ani sura hudu ne kawai bai kazancin alkur'ani ba ko uku akan sabani na malamai da Gaba suratul eh, ankabut da suratul rum da suratul qalam da suratul maryam
Su ɗai.
su dai ya kawo waɗannan haruffa bai kawo zancen alkur'ani ba bayan waɗannan haruffa su kuma a ƙarshen su ita suratul nun ma wasu sun ce a'a don ya ce wal qalami wa ma yasturuna da abin da ake rubuta qur'ani yana daga ciki Ai, ya shiga. Mm.
ita ko suratul kahf suka ce to can karshen su- eh, suratul um, maryam dan can karshen Qur- karshen surat ya ka zan can alqur'ani fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda Mm.
ita ko suratul eh, al-ankabut yace wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbih ko ba haka ba qul innamal ayatu indallah wa in wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin aw lam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim ita ko suratul rum da yace ghulibatir rum bai karanta alqur'ani ba amma a ƙarshen sai ce wa laqad darabna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin la'allahum yatadhakkarun wa laqad darabna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli masal afwan wa la in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun ƙarshen sura can waccan tana cikin suratul zumar to ita ko nun in mun ce ya faɗe shi wal qalami wa ma yasturun suratul qalam kenan magana ta ƙari in ma mun ce bai faɗa ba to can ya ce wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun An ambata kenan shi ma.
ina fata an fahimce ni eh? a'a eh, wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin ina fata an fahimce ni kenan dai a takaice in ka je karshen wannan sura eh, ai wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliquna bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaqulu innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun Lil al- lil alamin kaga ya magana alqur'ani a ƙarshen sura to kaga waɗannan malamai suka faɗi munasaba to amma surorin saura da kaji alqur'ani kina yanzu in ka ɗauki bidayatu suwar allati tab- eh, tabtadi'u bil huruf al muqatta'a sai ka iske ana bayanin ijazi na alqur'ani bayan waɗannan harufa Bayan.
munasaba baina bidayatu suwar kaga jibo alif lam mim bakara kenan sai ce zalikal kitabu la riba fihi alkitabu ya kawo shi An gama.
سورة آل إمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه سورة واتو أبنن آه، الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه سورة يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم سورة abin nan suratul suratu hud alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir suratu eh, yusuf alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun suratu ar-ra'd alif lam mim ra tilka ayatul kitab kitab alladhi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna akthara an-nasi la yu'minun bayan suratu ra'd suratu ibrahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur suratu al-hijr alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin kaga ti- wa qur'anin mubin to haka in ka ɗauke su duka in ka ɗauki tasin mim tilka ayatul kitabil mubin tasin tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin haka dai ga sunan dai zaka iske alqur'ani duk inda yazo da wannan surori zai kawo wannan munasaba baina bidayatis suwar ka in ka dauki akwai akwai yusabbihu cikin qur'ani akwai sabbaha Mm, kwarai kaga munasaba bai bil ayatu suwar kenan yusabbihu kamar suratul jumu'a da yusabbihu suratul taghabun ana tasbihi ga Allah amma da yazo cikin suratul hadid yace sabbaha Mhm.
cikin suratul al-hashr yace sabbaha cikin suratul saff yace sabbaha to kaka sai malamai sun ce sabbaha fi'li madi yusabbihu fi'li mudari'i akwai munasaba kuma bayan wannan ma yusabbihu ana yi sabbaha can an yi kuma za a ci gaba da yi kenan wancan sabbaha tana nuna maka an yi ha in ba kai ba yusabbihu yana nufin yanzu da gaba domin fi'li mudari yana nufin ana yi yanzu kuma za a yi gaba ko ba kai ba can an yi yanzu za a yi ana nan ga yi kuma can gaba za a yi Mm. kenan in ma ka yi sakaci Kanka ka yi ma.
Mhm.
eh to kaga wannan almunasaba baina wato bidayatu suwa yana da fuskoki daban-daban Gaskiya.
na'am Allah ya taimake mu amin Allah ya saka da alheri malam amin amin yanzu abu na biyar da muke son mu tambaya shine matsayin malamai cikin ilimi da munasabat to malamai game da ilmul munasabat ka san kamar al'amari na na rayuwa waɗansu malamai suna ganin shi ilmul munasabat ma bai ma dace a bincike shi ba ba dai qur'ani ya zo haka ba kawai mu bar shi ba sai an tambaye menene munasaba tsakanin wannan aya da wannan aya ba ko wannan sura da wannan sura ko wannan kalma da wannan kalma waɗansu sun yarda na aya da na aya amma na sura da sura sai suna ganin babu babu ne abu amma idan muka dibi cewa shi Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu an gane ko ayoyin Qur'ani su- an an kyautata an kyautata su ta fuskar ma'ana da balaga da tsarin su kuma to ai surorin Qur'ani su kuma juz'i na al-Qur'ani kenan bai dace mu ce babu munasaba ba akan tartibin da aka yi ba al-Qur'ani Gaskiya.
duk da ke wasu malamai musamman Ibn Ashur shi ya tafi cewa na ayoyi ya yadda da shi amma na sururi yana ganin yayi nisa ko kuma yana ganin bai da alaka da tafsiri an gane ko amma waɗansu malamai sun ce ma zancen munasaba tsakanin aya da aya da kalima da kalima da sura da sura ba su yarda da shi ba gaba daya sam sam mutlaqan waɗansu malamai suka ce a ilmul munasaba a zarfafa ma a yi bincike amma sai ya zamanto sun yi takalluf har abinda wani lokaci ilmin munasaba don shi ilmin munasaba ijtihadi ne za ka yi iya kokarin ka ka gano munasaba tsakanin aya da aya da sura da sura da kalima da kalima kuma munasaba tana iya zamantowa ɗai ko fiye da ɗaya ina fata an fahimce ni to kaga amma waɗansu sai suka ce a'a ba a yi wasu sai suka yi takalluf kuma har su abubuwan da ba buƙatar munasaba sai su yi takalluf ma'ana munasaba ta yi rauni kwarai da gaske amma waɗansu malamai sai suka tafi cewa a tsaya tsaka tsakiya munasaba dole a neme ta amma a kawo dalili wanda tunda ijtihadi ne wanda zai iya dacewa to wannan kuma shine abin da malamai suka tafi akan shi lalle ilimin munasaba an yadda da shi kuma an yadda za a yi bincike akan shi amma banda takalluf domin cewa tsarin alkur'ani ka a kalli me yasa sura ta zo kaza bayan kaza kuma ka a ce me yasa aya kaza ta zo bayan kaza me yasa kalima kaza ta zo bayan kaza kenan kuma ka hidda cewa qur'ani daga wajen hakim shi ce gaskiya domin kenan kamar ka ce Allah bai yi hikima wajen tartibin surori ya bar su haka a wur- a- a- a wargaje ina fata an fahimci ni dan haka dai mazhaba uku ne amma dai zance mafi inganci ilimin munasaba za a neme shi amma za a kawo dalilan da insha Allah ta'ala za a fahimtar su Mm, an gani wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan amin amin abu na shidda shine tam- menene fa'idodi na sanin munasabat to fa'idodi yana da fa'idodi da yawa an gane ko domin in abu an ce ilimi na an san yana da fa'idodi masu yawa na farko yanzu idan muka dibi cewa muka gano munasaba tsakanin sura da sura da muka ce ijtihadi ne shi yasa munasaba tana iya zamantowa ɗai ko biyu ko uku kai ka gano wata wani ya gano wata an gane ko shi yasa baka da izinin dan kai munasaba ka gano wata munasaba ka ce wani bai da izini ya kamata mu fahimci wannan da kyau Kwarai.
to amma ilmul munasabat yanzu idan muka zo kan cewa yana da fa'idodi sai mu gane cewa tunda alkur'ani ya ce uhkimat ayatuhu to duk abin da ke cikin surorin alkur'ani da ayoyinsa da kalmominsa idan muka nemi mishi munasaba za mu gane cewa abin yana da amfani kwarai da gaske ka gane ko domin zai nuna mana cewa qur'ani ba a hargitse yake ba surorin alqur'ani ba a hargitse suke ba kalimomin alqur'ani ba a hargitse suke ba kenan komi a alqur'ani bisa ga tsari yake sai dai kai kokari ka gane kai tsarin in Allah ya ganar da kai ina fata an fahimce ni don wannan zai sawar mu yaƙi waɗanda suke cewa kamar yanzu masu tafsirul mawdu'i daga cikin makiyan musulunci tunda masu tafsirul mawdu'i akwai da suke yin shi akan niyya kyakkyawa wanda suke cewa qur'ani ya zo a hargitse ina fata an fahimce ni to kaga amma idan muka nuna kalima kaza ga alaka ta da kalima kaza musamman ilimin nahwu zai bamu wannan dama ilimin balaga zai bamu samu dama mu san cewa jumla kaza ga alaka tsakanin ta da jumla kaza aya kaza ga alaka tsakanin ta kaza shi ko ilimin ulumul qur'an zai bamu cewa sura kaza ga alaka tsakanin ta da sura kaza a- a- abin nan kaza ga alaka tsakanin ta da kaza to kaga wannan zai bamu gane cewa abin yana da muhimmanci sosai Eh, kwarai kwarai Eh, don haka ilimi ne mai amfani ba a cewa ilimi ne wanda bai da amfani kamar yadda waɗansu eh, suke suke suke cewa to amma waɗansu sai kaga sun zabura sun ce wannan abin baya da baya amfani da amfani mm, saboda su cimma wani guri da suke son su abin nan yawwa su cimma, mm.
kenan dole na mu yarda da cewa dukkan surorin alkur'ani kamar yadda an kai mu'allafat jerin su daidai yake Mhm.
ina fata an fahimci ni sannan kuma dukkan ayoyi jerin su daidai yake dukkan jumlolin da ma a cikin ayoyi tunda ilimin balaga yake bada jumloli ilimin nahwu ya bada wato kalimomi Mhm.
sannan kuma ilimi tsakanin aya da aya ilimin balaga ya bamu wannan sannan ilimi tsakanin sura da sura ilimin ulumul qur'ani ya bamu wannan ilimin nahwu kuma ya bamu alaka tsakanin kalima da kalima Mhm.
shikenan tartibin qur'ani kenan ya kare Kwarai.
ina fata an fahimci Kwarai.
ni na'am Jazakallahu khairan.
na'am Wannan abin ga shi al- abin ga al-mu'allafat to kafin mu waɗanda suke suke bayani kan wannan Eh, kafin mu wanda je suka- cikin al-mu'allafat ya kamata mu ba da ka'idodi shin ilimin munasabat yana da ka'idodi Mhm. alƙawa'id haka ne.
yawwa Yawwa, ya ya kamata- kamata mu ba da waɗansu Mm, ka'idodi da gabanin mu ake ganewa allaka, mm.
to ka'idodin suna da yawa amma za mu ba da waɗansu don saboda mutane su gane Mhm, mhm.
daga cikin ka'idodin da malamai suke bayarwa na ilmul munasabat an gane ko shine akwai abin da ake kira at-tanzir at-tanzir shine ka hada tamka da tamka Mm.
malami in za a buga misalin shi da wa ake buga misalin shi da malami ko Malami dan uwan shi to madalla dan giya ha da dan giya dan uwan shi kafiri ha da kafiri ɗan munafiki ha uwan shi, da munafiki dan uwan shi.
to qur'ani yana kawo irin wannan at-tanzir wanda in ka yi kiyasi ma zaka ga a mafi yawancin ayoyin da suke zuwa kan kiyasi da at-tanzir ne akwai at-tanzir fil qasas akwai at-tanzir fil ahkam Mhm.
to bari mu dauki misali a cikin suratu tauba sai Allah ce wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah wa lahum azabun muqim kaga kafir munafiqai maza da mata Allah ya musu alƙawlin wuta an gane ko da kafirai Allah ce hiya hasbuhum ta ishe su Mhm.
wa la'anahum Allah Allah ya la'ance su wa lahum azabun muqim suna da azaba wadda take madawwamiya Mhm.
sai Allah ce kallazina min qablikum irin halin ku ku kafirran zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake magana kan ku anan kallazina min qablikum kun zamanto tamkar su kaga alakar wannan aya da wannan aya shine an yi at-tanzir Mhm.
ina fata an fahimce ni an had an misalta ko an daidaita ko an kamanta halin ku da halin waɗancan Yayi daidai.
munasaba ce ko ba munasaba ce Munasaba.
kaga munasaba ce daga ciki akwai almudadat ko almudada shine cewa a kawo abu a kawo kishiyarsa a kawo abu a kawo kishiyarsa Mhm.
yanzu misali sai Allah ya ce makafirin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sace fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara sace mi Wa'idda uiddat liman lil-kafirin.
lil kafirina an yi tattalin wuta ga kafirai sace mi wa bashirin ladina amanu kai bushara ga wanda suka yi imani Mhm.
to kenan qur'ani daga cikin al'adarsa in ya kawo kafirai sai ya kawo mi masu Masu imani imani.
kaga nan uiddat lil kafirin kafirai wa bashirin ladina amanu kina alaka tsakanin wannan da wannan shine an kawo kishiyoyin juna shi yasa in ya kawo duhu sai ya kawo mi Haske.
haske in ya kawo sama sai ya kawo mi Kasa.
in ya kawo aljanna sai ka mi Wuta.
in ya kawo sifofin kafirai sai ka sifofin masu imani to haka ne in ka ɗauki alkur'ani wannan almudadat an gane ko ko al'adad sai kaga yana kawo kishiyoyin su cikin ayoyi da dama cikin surori da dama fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه قرآن yana da wannan cikin ayoyi masu yawa wannan munasaba tana da kyau Kwarai.
in ya kawo bayani kan Allah sai ya kawo bayani kan al-ma'ana shi yasa waɗansu da suka dibi alkur'ani suka ce kai jira Allah wai an ce wai qur'ani daidai yake amma ana magana ƴan aljanna da ƴan aljanna kawai sai aka koma zancen sabro an ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khaliduna ana zance aljanna sai an kace inna allaha la yastahi an yadriba masalan Allah baya jin kuma ya buga misalin sabro me ya alaka sabro da zancen aljanna da mata aljanna
Ba su san ba al'amarin ba haka.
ba haka bane su sun manta shi qur'ani yanzu ashe asalin magana yadda take a gurguje ana zancen an kalubalance su da alqur'ani sun kasa sai aka ce wa iddat lil kafirina to sai aka shiga zancen masu imani sai aka dawo kan waɗanda suke sukar ma'anar alkur'ani saboda sun kasa kawo lafazin alkur'ani dan ya ce fa in lam taf'alu walan taf'alu ba ku iya kawo lafazin alkur'ani kalmomin alkur'ani ba ku kawo su to yanzu da sun ka kasa kawo lafazin alkur'ani sai an ce to wai kaji Allah ya buga misali da kushe Allah ya buga misali da sauro Allah ya buga misali da eh, abin nan gizo-gizo kenan yanzu ba su iya kawo lafazin alkur'ani sai suka koma suka kan ma'anonin alkur'ani sai Allah kuma ya kai musu hali a can Kwarai.
wannan shine munasaba Mm.
to kaga ilmul munasaba yana taimaka ma ɗalibin ilimi ya gane muhimmancin jerin ayoyin alkur'ani Eh, ina fatan an fahimce ni to sannan misali kuma zan ba da misali na biyu ana zancen suratul baqara kan zancen mata da saki illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawu al-fadla bainakum inna allaha bima ta'maluna basir dan kace hafizu ala salawati was salati wusta ana zancen rikici tsakanin mata da miji kawai sai an kace zancen sallah sai wani ce to kai kajiya kuwa kai kajiya wai ha babu munasaba sai aka ce a'a dibo wannan ayar tana magana ne kan haƙƙin Allah Mhm.
nan kuma ana haƙƙin matakka sai an ka haɗa maka tsakanin haƙƙin ɗan adam da haƙƙin Allah ko kuma tunda eh, zancen sadaki haƙƙin ma- matarka ne ko ita ko ta baka haƙƙinka to haƙƙin ɗan adam ne shi ko zancen sallah haƙƙin wani haƙƙin haƙƙin Allah ne shi yasa sai ta zo nan domin akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ɗan adam Ƙwarai.
wasu malamai suka ce a'a abin da yasa aka kawo wannan aya anan saboda mi saboda ita sallah tana taimaka maka kakka saba ma Allah to saboda an faɗi takalif masu yawa da dama tun daga wajen at-talaqu maratan zancen mata yayi yawa to zaka ga zaka kasa ko sai Allah ce hafizu ala salawati in ka kiyaye sallah Allah zai taimake ka inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar shine munasaba kawo wannan aya misali na uku na ƙarshe sai a cikin suratu Ali Imran ana zancen yakin Badar yakin Uhud afwan wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu sami'un alim idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa laqad nasarakumullahu bi Badrin zan ka zancen Badr Allah ya taimake ku a Badr yanzu kuma na ana Uhud kawai ana nace an kace ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ana zancen yaki kawai kuma sai a zo a yi zancen riba
Kaga kenan.
da fagen yaki kuma a kai kasuwa Mhm.
babu munasaba sai malamai suka ce a'a ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafa mudha'afa kakku ci riba saboda hadisi in ka diba da sahihi muslim wanda yazo summa zakara rajula ash'asa aghbara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani miji ash'asa wanda gashin kanshi ya tunkushi ya shiga cikin juna aghbara gashin kanshi na da kura Mhm.
yutilu safara yana yawaita balaguro ya muddu yadayhi ila sama yana daga hannun shi zuwa sama wa mat'amuhu haram abincinsa haram wa malbasuhu haram abin wa mashrabuhu haram abin shansa haram wa ghuzziya bil haram an ciyar da shi da haram fa anna yustajabu lidhalik ya za a karba mishi kaga shi wannan mutumin an ka ce ash'asa aghbara Mhm.
gashin kanshi ya tunkushe kuma ya tashi tsaye kaga alamun talauci kenan Akwai talauci.
yutilu safara yana tsawaita balaguro ko balaguro dai kakai ba wai dogo ba Mhm.
shina daga cikin mazanin lil- lil- istijaba a karɓa ma ɗan adam Ƙwarai.
wuraren da ake karɓa ma ɗan adam Ƙwarai, ƙwarai.
to balle ya balaguro mai tsawo sannan kuma ya muddu ya daihi ila sama yana daga hannayen shi daga hannu yana daga cikin abin da ke sa a karɓa Ƙwarai, ƙwarai.
inda an ka ce shari'a bata hana ba Ƙwarai, ƙwarai.
ya rabbi ya rabbi yana kiran Allah da sunan da har kafirai da suke kiran Allah rabbana zalamna anfusana rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun kuma haka suke cewa ba Ƙwarai.
ko duk kafirai rabbi suke kira amma duk da haka sai ce wa mat'amuhu haram abincin shi haram wa malbasuhu haram eh wa mashrabuhu haram abincin shi haram wa malbasuhu haram sutura haram wa ghudhiya bil haram an ce da shi da haram uwa da uba sai ce fa anna yustajabu lidhalik ya za karba ma wannan ashe wai Allah na son nuna muku in za ku taya yaki kayan da za ku taya yaki da su suturarku da abincinku da takubbanku ku nemi na halal don in ba ku nemi na halal ba kun ka cika cikin ku da haram tab kun ka sha ruwan haram tab kun ka sa sutura haram tab kun ka ɗauki makamai na haram tab kun ka ce Allah fansurna ala alqawmil kafirin Allah bai amsa
Lalle wannan ita ce babban munasaba.
munasaba ce kuma munasaba ba Babba ko.
to akramakallahu kaji ilmin munasaba na bada misalai waɗanda suke taimaka ma ɗalibai wallahi su kama jikin su domin ilmin Gaskiya.
munasaba zai sa mutum ya fitar da wata ma'anar da kai a rayuwarka hankalinka ba zai iya kawo ta ba Gaskiya, gaskiya.
ina fata an fahimci ni.
Mm.
to wannan eh, dawabit ne na ilmin munasaba mun kawo wato na ɗai eh, eh, abin nan mun kawo na farko eh, almunasaba ta at-tanzir shi ita ce ta farko ko sannan muka ka almudada to sai munasaba ta uku shine al-istitrad shine al-istitrad ana magana kan wani abu sai a karkata kan wani abu a tsawaita magana sannan a dawo kan abin da ake magana kan shi sai kamar amince Kamar amince da shi kawai sai a dawo.
sai a sake dawo to ya kamata mu bada misali ka Eh, san wani gaskiya.
yana cewa sai an ba mu misali Kwar- kwarai.
za a bada misali cikin suratul anfal da Allah ya zo cikin suratul anfal sai fara magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yas'alunaka anil anfal suna tambayar ka wa ake tambaya annabi Muhammad to qul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin sai shiga zancen mu'minai innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim kaji ko dunna an yi zance ne an yi zancen muminne saboda an ce su ji tsoron Allah su waɗanda a tare da annabi an ka faɗi sufofinsu sai aka ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kaga can an yas'alunaka yanzu kuma an faɗi sufofin muminne an dawo magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shi ake kira al-istitrat abu na gaba daga cikin ka'idodi akwai abin da suke kira husnul takhallus shine ana magana kan wani abu amma sai a bar shi an tafi kuma ba za a dawo ba sabanin shi al-istitrat da ana dawowa amma ba za ka gane ba ana zancen kissar zirkal nayi ko ba haka ba yace qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana rabb- wa'du rabbi haqqan kawai zancen zirkal ne da aka yi kawai sai aka cira ta sai aka ji zancen kiyama wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fa jama'nahum jama'a menene hikimar saboda shi zarkal ne ne ana magana shi aikin shi ya kare waɗanda ya tare ya juju wa ma juju ƙarshen duniya za su fito to munasabat ba ka jin ma kamar an tashi daga zarkal ne ne har an shiga zuwa zancen kiyama alhari ko zarkal ne ne shi ko ba zancen ƙarshen kiyama yake ba ya riga ya mutu sai aka zancen ya juju wa ma juju saboda ƙarshen duniya kawai sai aka shiga zancen kiyama wanga shi ake kira husnul takhallus an bar zance kuma ba tare da kowa yake ganewa ba sai in ka tsaya ka kuntar da hankalinka kwarai to abu na gaba sai husnul matlab husnul matlab shine kafin a kai ga abu abinda muke kira at-tamhid ayi shimfiɗa kana son wani ya ramta ma kuɗi sai ka ɗan wata yar dubara ka ɗan kwatanta mai tofa wani al'amuran nan ka san sai hakuri kaza kaza amma don Allah ya akwai ina so a ramta min kaza kaga sai da ka ɗan yi wasu kalmomi saboda shi sabrin baka to wannan malamai suka ce yana da yawa cikin alkur'ani shi ma cikin fatiha akwai shi alhamdulillahi rabbil alamin in ji ibn al-qayyim cikin madarijus salikin sai ya ce ya nuna mu da yadda zamu gode mishi arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga na farko sai da muka yabe Allah na biyu muka nuna cewa shi kadai muke bauta ma kuma shi kadai muke neman taimakon shi to ihdinas siratal mustaqim sannan muka tafi zuwa ga bukatun mu kaga akwai Yana sai da- kuskure ka zo zuwa ga bukatar ka kai tsaye ba kai mata shimfiɗa ba kina wannan ki nuna cewa dai ya kamata ko addu'a za kai yawwa sai ka yi shin Yawwa, to kaga wannan shi an munasaba tsakanin farkon Fatiha da ƙarshen sura. Farkon ta shimfiɗa ce ta yabo ga Allah da kuma nuna tauhidi. Kaga kayi isti'ana, kayi tawassuli da ibada, ka kayi tawassuli da sunayen Allah. An gane ko da tawassuli da sunan Allah da kuma sifofinsa sannan ka roki abin da kake bukata.
Kwarai.
Addu'a ta shigo.
kwarai ta shigo kwarai Ina fata an fahimci ni. To kaga wannan shi ake kira wato abin nan eh, husnul matlab. An gane ko to a wani lokaci kuma cikin Alkur'ani sai ka iske duka waɗannan za su haɗu. sai ka iske biyu ko uku sun haɗu wuri guda sai ka iske da wato da abin da ake kira eh, husnul takhallus ta gane ko da kuma husnul matlab da al-istitrat sai su haɗi wani lokaci wuri guda wuri guda yanzu misali kisa annabi ibrahima a cikin suratul shu'ara sai Allah ya ce watlu alaihim naba ibrahim ka karanta musu labarin annabi ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ديت تنبيه سمو كيكي بوتا ما قال وتقالون أعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون to a bisa da annabi Ibrahim sai ya ce musu afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin kaga yace da da su da ah, abokanan da gumakan su duk makiyansa ne kwarai sai Allah ko kawai daga nan sai yayi husnu wato at-takhallus sai ya bar zancen gumakan sai ce allazi khalaqani kaga ya shiga maganar ubangiji Mm, kwarai.
fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin kaga ashe duk waɗannan abubuwan da ya faɗa da sufufin Allah sai ya tawassuli da su yace rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin sai ya nemi gafara Allah kuma ya nemi Allah ya bashi wato eh, mu ce hukunci ko eh, hikima kuma ya nemi Allah ya bashi aljanna kaga yanzu kuma ya shiga addu'a kwarai ولا تخزني رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لابي انه كان من الضالين دعاء دعائنا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم yayi magana waga ku daga nan sai in- ya shiga al-istitrat shi ko yanzu nan sai aka shiga al-istitrat sai aka kuma zancen wuta da aljanna an yi intiqali bayan addu'a annabi Ibrahim ta yan wuta da aljanna kaga sai aka shiga zancen wuta da aljanna to akwai abin da suke kira daga cikin ka'idodi na ilmul munasaba shi da abin da suke kira wato at-tazhil at-tazhil shine a faɗi wani abu sassan shi a ƙarshe sai a zo a faɗe shi gaba ɗaya wali yabtali Allahu ma fi sudurikum Allah zai jarabe da cikin zukatanku wali yumahhisa ma fi qulubikum dan Allah ya tace abin da ke cikin zukatanku ce kai wallahu alimun bi zati sudur Allah ya san abin da ke cikin zukata kaga yayi tazili ya nuna musu duk abubuwan da ya faɗa duka gaba ɗaya ya san da su an gane ko in akwai ma mai shakka ya ɗaya to madalla sai yace alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in kaga can yayi zancen kaza kaza mutum uku mutum kaza ne suka ce kai ku tsaya ku ji bi kulli shay'in alim al-munasaba bayna al-ayat sai misali na karshe abin da suke kira wato bayan at-tadhyil wannan ana kiran shi at-tazil daga azzailu na kamar jela domin ana son wa an kawo magana sai an kai mata abin da ya game ta gaba ɗaya to su suna kiran shi at-tazil kamar jela ba don ana yin akwai wutsiya ba cikin alqur'ani don wani bai iya fahimtar wannan na'am to akwai al-intiqal al-intiqal shine tashi daga wani abu zuwa ga wani abu an kawo kisoshin annaba sai aka ce summa ba'athna min ba'dihim musa kaga an yi intikali daga kissa waɗancan annaba zuwa ga annabi Musa ko ayi intikali daga sifofin mu'mine zuwa ga sifofin kafirai ko ayi intikali daga wata kissa zuwa ga wata kissa ko ayi intikali daga wata halitta zuwa ga wata halitta duk kare gashi nan intikal intikal intikal sai dai malamai suke cewa ita munasaban nan akwai zahira zahira wadda za ta bayyana gare ka domin an ka zo an ka ce wani da wani wa min zurriyatihi an gane ko wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kaga na ana zancen wane da wane kuma an kai atfi kaga zaka gane kowa a ce magana akan shi to wani lokaci Allah bai kawo war wawul atfi tunda ita wawu tana nufin da wane da wane to wani lokaci ba a kawo wawul atfi ba amma zaka gane cewa wane kishi wane na kenan babu wawu wadda take nunawa amma cikin ma'ana zaka kaddara ta da aka zo cikin suratul ghashiya aka ce hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aliya laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' sai an ce wujuhun yawma idhin na'ima kaga can an yi zancen wujuhun yawma idhin khashi'a nan ba a ce wa wujuhun ba amma zahir ne kana iya hada su koda ba aka baka ce munasaba ce an kai kina an tashi daga huskokin kafirai an ta zuwa ga huskokin masu imani to wani lokaci kuma za ta zama to khafiyya ba a gane ta kaga kamar yadda baka misali a kawo wawul atfi amma baka ganewa ko kuma ba a kawo wawul atfi ba kaga da an kace inna Allah la yastahi an yadriba masalan babu wawun baka gane cewa tana da alaka da ayoyin da sun kai zancen an kalubalance su fa in lam taf'alu wa lam taf'alu sai ka kwantar sa hankalinka sai alwawu akwai lokacin da za a kawo wawun amma in baka da bincike baka iya gano shi kuma lokacin mu ya mutso kwarai da gaske zan dan bada misali guda ko da cikin karatutukan da za su zo gaba insha Allah ta'ala zamu bayanin wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo sai ya ce cikin suratul baqara an gane ko واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود to kaga litta'ifina ga masu tawafi an kai an yi umarnin su tsarkake gida ko daki ga ta'ifin masu tawafi wal akifina da masu itikafi war ruka'i da masu ruku'i wa sujud da masu sujada kadiba cikin bada'iul fawaid na ibn al qayyim sai an ka kawo to menene alaqat at-ta'ifina wal akifina war ruka'i sujud kaga yanka ce ka faɗi munasaba ba za ka iya ba bincike ne mai yawa akwai wani ɗalibi ya rubuta doktora akan alwawu to amma dai abin da ke so in ce anan a gurguje kan lokacin shi matsi muna litta'ifina ga masu tawafi an gane ko domin tawafi duk duniya ba a yin shi sai a ina sai a makka sai fara da shi wal akifina itikafi saboda shi ana yin shi a masallatai manya sai kawo shi wanda annabiyu kaga ya fara da wanda an mafi karamci sai ya kawo da wanda ya dan fishi yawa war ruka'i da masu yin ruku'i domin ko a gidanka kana yin ruku'i ba sai a masallaci ba kai sallah as-sujud masu sujada ita ko sujada ana yin ta cikin sallah ana yin ta ba cikin sallah ba sai jero su akan wannan yafi wannan karamci sannan wannan sannan wannan sannan wannan wannan munasaba take nan a ƙarshe ƴan uwa musulmi duk da yake lokaci ya matso muna littattafan da suke kura da ilmul munasaba suna da yawa daga cikin tafsirai akwai tafsirul kabir na imam fakhruddin razi akwai al muharrar al wajiz na ibnu atiya sannan musamman akwai at tahrir wat tanwir na ibnu ashur shi ya kula da shi kwarai da gaske dan in ka same shi zai taimaka maka sannan kuma akwai littafin imam suyuti tanasuqud durar fi tanasubi suwar wanda yake da alaka da surori ina fata an fahimce ni sannan wanda yake da alaka da jumloli na ayoyi imamu suyuti ya littafi a kansa shine yake yasa masa marasidul matali' fi tanasubil matali' wal maqati' sannan yayi kashful azhar wano wato fi tanasubil as- al- al- al- al- asrar eh, fi bayan al asrar wato littafi ne da yake magana kan munasaba ta ayoyin alqur'ani sannan akwai at tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al ulama wanda su ma suna badin ta munasaba tsakanin sura da sura musamman ko farkon sura da wata sura ko farkon farkon wata sura da karshen wata sura littattafai ne sannan kuma akwai littafi al burhan fi tanasubi suwaril qur'an na wato ahmad bin ibrahim آه، الثقفي العاصمي الغرناطي wanda ya mutu hijira tana da shekara 708 sannan kuma akwai wanda yake da alaka da eh, abin nan eh, suwarul qur'an da ayatul qur'an akwai da littattafai da dama masu muhimmanci cikin wannan ilimi amma ad-dirasa tatbiqiyya akwai Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul na kasar Saudiya yayi ad-dirasatu ta'siliyya na cikin tanasubul qur'an da ka'idodinta to wannan shi ne abin da nake son in faɗa eh, yan uwa su nemi littattafan da suke da alaka da wannan maudu'i kuma yana da fa'idodi mun dai samu abin da muka samu abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana آمين جزاك الله خير جزا الله الشيخ بما جهزه وقدمه وف- وأفاده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات الجميع malam Allah ya saka maka da alkhairi Amin, muna amin.
fatan Allah madaukin sarki shi kara mu ilimi albarka kuma Amin.
Allah ya kare ka ya kare mu gaba ɗaya Amin, sannan amin.
kuma wannan fa'ida muna fatan Allah madaukin sarki shi arzuta mu da fahimtar ta da Amin.
kuma dabbaka ta amin amin sannan muna fatan Allah maɗaukin sarki kuma shi ƙara albarka a cikin wannan Amin, zaman.
amin.
Wannan kuma shi ne zama ba na ƙarshe ba, Insha kenan har Allah, yanzu sai insha zuwa Allah gobe.
har gobe gobe ma akwai kuma wani ababuwa wata tsaraba da malam yake ɗauke Insha da ita Allah, insha Rabbul Allah ta'ala Alamin.
kowa ya karkaɗe shi in kalamin ka bai rubutu da kyau to ka bi ɗo sabo ka bi ɗo sabuwar takarda ya zama ga takardar ka ga dikkin ɗinka kuma ga salular ka kana ɗoka Haka.
ko da wani abu ya kuma Insha Allah wallahi ta'ala.
Allah ya saka da alkhairi Mm.
a nan za mu tsaya insha Allah ta'ala sai dai kuma in Allah ya kai mu na rai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Allah ya saka da آمين آمين alkhairi.
آمين آمين